بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد barkamu da juyawa akan turmi na hudu fadin marubucin alqismur rabi' kashi na hudu na masail da fiqhun da ake fitarwa daga kissa annabi Musa da Khadir alaihi assalam a wannan kissoshi wannan fa'idoji na wannan gaba suna da alaka da fawaidu fi tafsir fa'idoji game da wasu mas'aloli na tafsirin alqur'ani a wannan gaba abu na farko a wannan gaba shine in muka lura a cikin kisar gaba ɗaya ba a ambaci sunan bawan ba an yi ibhamunsa wanda ma kuma ibhami yana daga cikin khasa'is na qur'ani abubuwa da yawa a qur'ani na sunayen garuruwa da wurare da mutane da zamunna da ire-iren waɗannan qur'ani yayi ibhamunsu kana so ga bayani game da haka kuma cikin da makulun qur'an kamar zarkashi da makamantansu kar mu tafi kan wannan to haka shi ma wannan kaga ba a kira sunan shi ba an ce da ya abdan min ibadina to wane ne wannan mutumin babu shakka akan cewa wannan mutum mun ji ta'ayinin sa cewa sunan shi al-khadir ko al-khidr ko al-khadr duk ana faɗin haka an ce cikakken sunan al-khadr ibnu malkan ibnu falig ibnu abir jinsi ne zuwa ga Sam ibn Nuh alaihi salam kuma mun ji an ce asan sunan shi Iliya ko Aliya Khadir din lakabi ne fa'ida ta biyu game da tafsiri shine Musa da aka ambata a cikin wannan kissa shine Musa alaihi salam annabin nan daga cikin manyan annabawan Allah Ubangiji kuma mafi girman annabawa da Allah ya aiko ga manyan al'ummomi kafirai daga cikin manyan annabawan banu Isra'ila. Kana naufin bakali a adu tabi'i, ya zuɓu annan Musa lalabi wa rada fiye da rikista laisa huwa Musa bani Isra'il, bai na huwa Musa aka, wa ƙaulu haza haɗa'un kama ƙalib na Abbasin radiyallahu anhu. Maganar naufin kuskure ne, lalle Musa shi ne dai Musa annabin Allah kamar da muka ji a hadisin can da ke cikin Bukhari da Musulmi. abu na uku annan nabi sallallahu alaihi wasallama fassara fassara lahu alfaz alquran kama fassara alfaz alquran kama menene kama ballagaha ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara an fassara masa alqurani kamar yadda ya isar da sakon wato an gaya masa an masa wahayin fassarori da abin da yake cikin alkur'ani na isar da sako man ya kara hadhihi alqissa fi sahih bukhari yajid annabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru afal alquran thumma yuthbituha ko yutbi'u yatba'uha bitafsir wa bayan alma'a nabi yakan fada a cikin alqur'ani a cikin tafsirin sa ko bayanin sa da yazo a cikin bukhari da makamantansu yana fada yana cewa ai kaza فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين إبلاغ القرآن لفظا وإبلاغ القرآن معنى النبي يا حد زكاني إسد ساقوا القرآن تلاوة يا كما إسد ساقوا القرآن معنى كما عند يتشي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه وسمع لنسنا قنن بيان شيء بيان تلاوة وكما بيان معنى التلاوة وهذا هو المطالب من أهل العلم abinda ake nema da malamai wajen kantar da al'umma su isar da sakon alkur'ani ta fuskar lafazinsa a karanta doron alkur'ani a iya shi kuma a sake isar da sakon alkur'ani ta fuskar ma'anarsa a fahimci me yake cewa ka a takaitu akan ɗaya kawai abu na hudu alfarqu baina qawlihi alam aqul lak wa alam aqul zamu ga cewa a wani wuri filmarar ula ya ce alam aqul ko filmarar saniya ya ce alam aqul laka ya kawo wato damiri a wuri na farko ya wadatu daga damirin da ya kawo shi zalika li'anna kafa al-khitabi ablagu fi at-tanbih fi qawlihi alam aqul lak fa hadha ablagu fi at-tanbih wa qala wa qala Musa alayhi salam fil marrati thaniya a karo na farko ya mishi gama garin tanbihi alam aqul a karo na biyu sai ya kara ya ce alam aqul laka a can ashe bance anan kuma ashe bance maka ba wato dan yanzu ya fara losing patience ɗinsa kamar yadda a karin farko za ka yi tsawa a ta biyu za ka ƙara ƙarfin tsawa idan yara ba su yi ji magana ka ba ko na biyar almuradu bis safina fi qawlihi ya'khudhu kull safinatin rasba da aka ce yana kame yana kwatan kowane jirgi kaga an kawo da kullu aka ce kowane jirgi amma ba ana nufin kowane jirgi bane domin da ya aibata ta ta fita daga cikin irin jiragen da zai kwace haka safina anan akwai siffarta da ba a bayyana ba shine kullu safinatin salimati ya kullu kullu safinatin salima fa inna lafzal kulli lafza kulli fil ayati laysat ala al umum duk da kullu ce amma ba kullu kulliya bace falmalik wannan sarki ma kana ya kuma safinatan ma'iba wanda take da aibu ba zai dauke ta ba auradi'a ko lalatacciya wa inna ma yakunu sufuna aljududa masu kyau sababbi yake dauka wali hadha abal khadiru as-safinata ra'afatan bi haula'il masaki ya lalata musu ita dan ya tausaya musu da Allah ya akhudha al-maliku safinatahum ghasaba ka akwace musu bai buka haula'il masakin biduni safina sanan ba su da komai wasafinatu kanat tasuddu hajati wannan wannan jirgin ruwa ya kasance shine abin neman abincin su an ce su goma ne guda biyar daga cikin su sune suke aiki a jirgin ruwan sauran kuma suna gida suna jira abin da aka samu a kai musu suna kamun kifi suna kuma yin transport suna yin commercial ya'maluna biha fil bahri saidan wa ujra suna farauta na kifi kuma suna bayar da haya sadisan abu na shida shine alimaza kala gada ana yasa ya ce gada ya danganta shi zuwa ga su biyun alhalin kuma kifi ne kawai ai gada musa wa yusha ibn nur wa huwa al-hut wa fi zati huti ilayhima huna da yace abincin mu ko abin karin kumallon mu isharatu ila istihbab it'amil insani khadimahu mimma akali wa aklihima jami'an yana nuna zuwa ga mustahabbancin wato mutum ya ciyar da mai aikin gidansa daga irin abincin da yake ci kuma har ma su ci tare da ka yace atina gada'an bai ce hati gada'i ba bai ce kawo min abinci na ba sai ce kawo mana abincin su ci tare irin abincin su guda kuma daga kwano daya saboda haka yana daga cikin mustahabi idan kana da mai aiki a gidanka ko kina da mai aiki a gidanki ki ba ta irin abincin da kike ci babu laifi don ku ci a kwano daya babu laifi don ku sa sutura iri daya ko ki mata kayan sallah iri daya da na da na yaranki dole yana cikin karamci sabanin abin da mutane suke aikatawa a yau qawluhu ajaban ayli musa wa fatahu li'annahu bil marati al-ula qala fatakhadha sabilahu fil bahri saraba fa hadha muta'alliqun bil hut da aka ce saraba wato ya samu rami ya wuce wannan ya koma ga kifin wa amma qawlu fi thaniya fatakhadha sabilahu fil bahri ajaba wa mutaliqu bi Musa dan Musa da shi yaran sa sune suka yi mamaki wa kad jaa fi sahih bukhari fa kana lil huti saraban wa li Musa ajaba mun karanta wannan ko na takwas la yajudu tafsirul qur'ani bima yu'khadhu min al isra'iliyat a cikin kissan nan akwai nuni zuwa ga cewa ba a fasara alkur'ani da abin da ya zo na labarin kunne ya girma kaka na isra'iliyat sai in ya tabbata wa yustafadu hadha min inkar ibn abbas radiyallahu anhu ma ala nufin nawr ibn fadala nawr ibn fadala al-bakali da ya ambaci cewa ai musa ba musan da aka sani bane sayyidina ibn abbas ya masa inkari wa zalika ala ar-ragam min anna nawfan kana aliman qad ara al-kutuba وسمع كثيرا من اخبار الماضيين mafudin nan ba jahili bane tabi'i ne yana da ilimi ya karanta abu da yawa ya saurari labarai da yawa na mutanen da suka shude walakin ma azalika ankara alaihi ibn abbas radiyallahu anhuma li'annahu takallama fi mas'alati bi ra'in saboda magana da yi ba da ilimi bane tayyu abin da ya ji ne a cikin littattafan da ya karanta ko kisoshin da ya aka labarta masa ya samu wannan zance gurbatacci a na gaba annas salafa يشددون تشديدا بالغا في القول غيرة على الحق سلف سنة دسانني وجن واتو abin da ya shafi gaskiya suna da tsanani wajen kare ta shi sa ibnu abbas ya mai itlaqin cewa kadhaba aduwullah inda yake lafazin kadhaba da yaran mutanen makka ma'anar shi akhta akhta shine ma'anarsa li mujarradi qawli nawfin inna musa laysa bi musa bani isra'ila wannan yar maganar da yayi a cikin alqur'ani ta zama ta saba da gaskiya ibnu abbas bai daga mai kafa bai kuma ce tunda malami ne shi ma hala yana da hujja ko kuma a kau da kai amma nan da nan ya mai raddi ka duba ga irin kwakyarar da mutane suke a wannan zamanin da muke ciki da sunan tafsirin alkur'ani da irin ragargazar da suke da azumi ne ko ba da azumi ba tun ana yi malamai ne kadai suke yi a an zo yan kwamadi ba sanar kaga abin a tashi ne a yi ta musu raddi ba ji ba gani abu na goma aljaza'u ala al'amal salih laysa muqtasan bil akhirah sakamakon aiki na gari ba a lahira kada yake samu shi ana samu a duniya ba sara ka dinga sa ran zaka samu wani abu a duniya ko kuma kaga ka samu ba laifi bane aiki na gari ana iya samun ladan sa a duniya saboda mene yace mahubatul lahi lil amali salih laysa muhtassa bil jazaa'i fil akhirah bal qad yadkhulu fihi min umuri dunya shay'un ana iya samun wani sakamakon ladan ka a duniya da sahabbai ma suka tsoraci haka in suka ga sun samu abin duniya suka tsoraci kadda an ba su da yawa ne a na lahirarsu kamar yadda sayyidina abdurrahman dan auku ya fassara hatta fi durriyati ba'da mautil ami ana iya samun ma zurriyarka kai mai aiki nagari bayan shudewarka su ci moriyar aikinka na lahira tun a nan duniya fa ashabul jidaril yatimain alladaini fil madinati وكان لهما كنز تحته وكان الجدار قد أوشك على السقوط فأقامه الخضر وقد تعالت ها وقد قال تعالى وانا بعربة شمياهي وقال تعالى في حقهم وكان أبوهما صالحا kaga Allah ya bada labarin cewa baban su ne mutum mai nagarta fasalahul aba'i yanfa'ul abna'a nagartar iyaye tana amfanin yaya sadaka su yayanka su zama sun amfana da kai to ka zama mutumin kirki ba wai ka ta dankara musu gidaje da kuɗaɗe kana ajewa kawai ko kuma makarantu na yan gayu don su iya turanci ne kadai ne su zama mutanen kirki kai da kanka zama mutumin kirki za su zama mutanen kirki insha Allah alwalidu salihul muhafizu ala sa'at wallazi min salahihi du'a'uhu li abna'ihi bis salahi wat tawfiqi wal iman yanfa'u hadha abna'ahu fi dunya kama yanfa'uhum fil akhirah mutumin kirki uba mahaifi mai kiyaye dokokin Allah da biyayya ga Allah wanda kuma daga cikin kiyaye dokokin Allah ya dinga bayan shi addu'a da tawfiki to wannan zai amfane su a nan duniya kamar yadda zai amfane su a lahira Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amrihim min shay'in kullu bi'in bima kasaba rahin cikin cikin watturgo mutumin da yayi imani kuma ƴaƴansa da sauran zurriyarsa suka bi shi akan imani Allah ce zamu riskar da zuriyar tasu zuwa gare su tun anan duniya su riske su akan ayyuka na gare su bayan su sannan a alkiyama kuma za su riske su aljanna Allah ya ce kuma ba za mu lalata musu wani abu cikin ayyukansu ba kowane mutum yana rataye da aikin da yi وما أنقصناه أي ما أنقصناه إذا كان الأب صالحا ودرجاته أرفع من درجات أبنائه وكان أبناؤه من أهل الإيمان ولكن بمنزلته منزلتهم دون منزلته منزلة الأب يرفعهم الله سبحانه وتعالى إلى منزلة والده iyaye sun yi aiki nagari ‘ya'ya sun zo sun bi su nagartarsa ba ta kai ta iyayen ba sai Allah ya ƙara ma ‘ya'yan falala a cikin ta iyayensu alƙismul khamis ɓangare na biyar na wannan wato fa'idoji shi ne adabul alim wal muta'allim a ƙashin gaskiya wannan shi ne asalin abin da na nufata a cikin littafin a cikin littafin kuma ina bakin cikin cewa sai yanzu na kawo gare shi saboda sanda nake ta tunani akan ayoyin da karatun da na saurara a gun malamai game da su wannan shi ne asalin abin da so mutar da na sani ma shi na fara kawowa ko Allah ya fi mu a cikin wannan kisa akwai ladubban da suka shafi malamai da ɗalibai da masu mu'amala da harkokin addini da yawa daga ciki na farko akwai tasmiyatul tilmid al-khadim fatan mun ji an kirayi ɗalibi mai yi ma malamin shi hidima da bawa shi ne ma'anan bawa fatan anan ma'anan shi bawa wato wanda ya zallala kan shi ga malaminsa har ya zama kamar bawa ko mu ma a nan da ƙasa sa akan ce ai ana bautawa malamai ma'ana ana musu hidima to wannan hidimar da ake yi wa malamai tana da albarka har gashi Qur'ani ya ambaci ɗalibin malami mai mishi hidima da suna Fatahu falamma jawaza qala li Fatahu la ba'sa bi tasmiyati tilmiz al-khadim al-shaykh fatar kama atlaqa dhalika ala rafiqi Musa wa khadimihi kamar da Allah ya faɗa wa musa'idihi wa sahibi fi rihla Allah yace falamma jawaza qala li Fatahu wa min al-munasabi wani munasibi yana daga abin da ya dace an yi takiba shehu rafiqan aminan yatma'innu ilayhi fi malihi wa ta'alihi wa irdihi ya dace kuma ko da malami ya zama yana da wani abokin tafiya yana da wani PA yana da wani mai masa hidima mutumin kirki na tsatse wanda malamin zai amince da shi game da hidimar rayuwarsa da dukiyarsa da abincinsa da komai fa za a hada baki da shi a sa malamin guba fa za a hada baki da shi a yaudari malamin ko a ci mai mutunci ko a sa mashi wata shubha a addininsa na musa ya zaɓi mutumin kirki wanda zai dinga taya shi waɗannan ayyuka kuma abinda ɗalibi zai yi na haka zai samu shi da albarka a rayuwa kamar yadda za mu ci ana tilkar hidima min ma yarfa Allahu biha tilmiz kama rafa'a min sha'ani yusha yusha'u alaihi salam ai ana cewa ibnu ukhti musa ne wato Musa da shi kamar babba ne ko kawu da dan da dan dan uwa ibnul ukhti wanda yake ce mutum kawu kenan ko to Allah yana daga darajar bawa da haka da ya daga darajar Yusha'u alaihi salam an ce Yusha'u ya rayu shekara 110 kamar da wani tarihi suke faɗa a ya rasu shekara ta 353 kafin haihuwa annabi Isa alaihi salam in ya inganta kamar da suke faɗi كان يوشع بن نون خادم موسى عليه السلام ورفيقه في هذه الرحلة المباركة shine dan uwan tafiya abokin tafiya annabi Musa a wannan tafiya mai albarka wa kana yahmilul miktala shike rike da wannan burgani alladhi fihi ta'amuhuma wa sa'iru hajiyatihima wanda a ciki akwai abincin su da sauran ababen bukata na matafi wa qad burika li hadha fata wannan saurayi Allah ya mashi albarka Allah ya mashi albarka akan wannan tafiya da yi jarra'a khidmatihi wa hatimalihi bi shaykhihi wa muallimi sakamakon hidimar da yayi da wannan malami nashi wannan shehi nashi wannan annabi na Allah wa min zalika an istafahu Allah an istafahu Allah faj'alahu nabiyyan min anbiya'i bani isra'ila Allah ya mashi baiwa mafi girma daga baya Allah ya bashi annabta bayan mutuwa annabi Isa annabi Musa alaihi salam bayan da ma kasance shi ɗaya daga cikin mutane 12 wannan annabi Musa ya aika su zuwa garin Kan'an din nan domin su je su jiyo su yi tajassus sanda za a je jihadi din nan kuma ɗaya daga cikin mutane guda biyu wanda suka shajja a sauran akan cewa a shiga fadin Allah qala rajulani minal ladina an'ama Allahu alaihima udkhulu alaihim ko alaihimul bab cikin ma'ida to shine ɗaya daga cikin mutane biyu to bayan mutuwa annabin Musa Allah ya bashi annabta ina muka gano wannan wa minnal adillati ala ithbati nubuwatihi ma jaa mara bukhari fi sahih an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ghaza nabiyyun min al anbiya'i fa qala liqaumihi wani annabi cikin annabawa yayi jihadi sai ya ce wa mutanansa la yatba'ani rajulun malaka bud'am ra'atin duk mutumin da ke da amarya to kai ya bi ni kai ya je can yana ta mana koke-koke da tunanin matarsa oh yuridu an yabni biha amarya ce an yi aure yana so ya tare to kai ya biyo mu walam yabni biha bai riga ya tare da ita ba wala ahadun bana buyutan walam yarfa suqufaha da mutumin da ya gama gida ya kai linta an yi rabta amma ba a rufe ba wala ahadun ishtara ghanaman da wanda yake da dabbobi awaki ko makamantansu zai kiwonsu au a khalifatin wa huwa yantadiru wiladataha ko kuma yana da dabbobin shi masu ciki da yake jiran su haihu fagaza sai je jihadi fadana min alqaryati salatal asr yayi kusa da cin garin da yaki daidai la asr au qariban min zalika ko kuma gab da haka faqala lishamsi innaki ma'amuratun wa ana ma'amurun yace wa rana da ni da ke duka kowa Allah ne ke umurtan mu Allahumma habisha alaina Allah ka rike mana ranan nan fa hu bisal hatta fataha Allahu alaihi sai aka rike mishi rana bata fadi ba har ya gama jihadin sai ya ci nasara fa jama'al ganaima faja'at ya'anin nar lita'kulaha ya tartaga ganima wuta ta wuta cinye ganimar falanta ta'amha sai wuta bata cinye ba faƙala inna fikum gululan sai ce to akwai son zuciya an yi sata eh falubai ini min kulli qabilatin rajul ce kowa yazo in sha hannu da shi cikin kowace kabila faladiqat yadu rajulin bi yadi sai hannun wani mutum ya makale kamar an sa gulu sufa gulu faƙala fikumul gulu yace a kabilar ku ne falyabayni a a kabilatuka faltubayni kabilatuka yace kowa yazo in gaisa da shi falazikat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi mutum biyu ko uku aka kama su fa qala fikumul gulul yace ku kuka mana sata a cikin ganima ku kai ha'inci ku ne kai corruption fa ja'u bi ra'sin misli ra'si baqaratin min adh-dhahab suka kawo wani katan kai kamar kansa na zinariya wannan ba karamar dukiya bace ba jama'a fa uha suka suka aje a gaban shi fa ja'atin naru fa akalata wuta ta cinye ganiman nan gaba daya thumma ahallallahu lana al-ganaima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan sai Allah ya halasta mana ganima mu a wannan al'umma ra'a da'afana Allah ya ga raunin mu wa ajazana da gazawan mu fa ahallaha lana haka ma ya ka kare wa yulahazu annahu lam yansa nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi riwayati ala annahu yusha ibn kaga a cikin wannan annabi ambaci yusha ibn walakin warada ta'ayinuhu fi riwayatin sahihatin akhrajaha Ahmad wa ghayruhu an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ash-shamsa lam tuhbas ala basharin illa li yusha layali sara ila baitil maqdis kaga ya ayyana mana annabin Allah yusha wa anan mu dai abin da ya dame mu shine Allah ya bashi wannan falala daukaka saboda hidimar da yawa annabin Allah Musa alaihi salam واما كون الفتى الذي رافق موسى عليه السلام هو يوشع فقد جاء مصرحا في حديث ابن عباس السابق wanda muka ji a baya an ji cewa yusha ne so haka jama'a hidima da almajirai suke wa malaman su da ikhlasi ba dan neman suna koriya ko dan na cewa ni na kusa da malam ba hidima ce mai falala tana isa maka daraja a wurin Allah sannan kuma kaka tsaya kawai ka zama hadimu kawai babu komai akan ka na ilimi ya zama ana ana hidimar kuma ana koyan karatun Allah ya ji kamar albani namu ba dai ko da ke ya mutu din ku ba na ci ba da ya mutu Allah ya ji kanshi mal albani baya yarda ka mishi hidima baka jin karatu dai yarda dole ko gadi kake yi ko dan agaji kake ko direba ya ce rike littafin ka kada mu cinye maka rayuwa baka koyi komai ba haka yake cewa kan mu cinye maka rayuwa baka koyi komai ba to kai ma malami kakka yarda wani ya dinga binka haka nan bai koyan karatun saboda kaga za a ce ya fi kusa da kai kuma a zo a naɗa shi halifanka a zuwa dinga samun irin shi ta da ake yanzu a birane ka wani birni na da ke kusa da mu al'alimu ya ta talmaz alaman dunahu malami yakan koyi ilimi hatta a gun na ƙasa da shi ba za ka anna musa alaihi salam rahala litta'allumi inda al-khadir na musa ya koyi ya tafi zuwa gun khadir don koyi ilimi wal khadir duna musa rutuba mun ji cewa bai kai musa ba لأن موسى عليه السلام يعد من أولي الأزم الخمسة لا موسى نتكلم عن النبوة غدابيا مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن العالم يجب ألا يستنكف عن الأخذ أمن دونه malami kada ya ji kunya ko nauyin koyon karatu a gun na ƙasa da shi manzilatan wajen daraja au shuhratan ko wajen shuhra to in ya zama malami ya kamata ya ji kunya ba ina kuma ga mu ɗalibai amma mu ɗalibai ne yanzu muke jin nauyin ka a ganna a gun wani wani ai bai isa ba wani bai kai ba saboda na koyi karatu a gun wani malami da ya fi shi ko kuma saboda mun yi tarayya a gun malami daya a wurinsa wannan duk mai haka kan shi yake wa asara wa kullu man atahu Allahu ma'rifatan bi babin min abwabil ilmi wa anta fi hajatin ila ma ladayhi yanbaghi laka alla ta'alu wa juhudan fil istifadati minhu duk mutumin da Allah ya bashi wani ilimi a cikin wata kofa cikin kofin ilimin da kai Allah bai baka ba to kada ka yi wasa kada ka yi sawarwara wajen koyon wannan abu sawa'u kana a'la minka aw adna sama yake da kai ko ƙasa yake da kai walaysa dalika bi naqsatin bal hiya ni'matin ni'matun ba ba naqasa bace daraja ce yajibu istiglalaha yajibu istiglaluha wa shukrur rabbi alaiha ni'ima ce da Allah ya maka in ya huwace maka malamai ga sunan available wasu suna nesa da malaman ba su riske su ba wasu sun tashi sun tafi da su riske malaman ba su same su ba wasu ba su ji labarin malaman ba sai da suka mutu kai kuma ka samu wannan damar to karkai wasa da ita ka gode wa Allah kuma akanta wa ziyaratun ala zalika fa inna Musa qadra hala ila al-khadir mimma yufidu ar-rihla rihlat al-fadil ila al-mafdul kuma yana nuna mana halascin ko kuma falalar da ke cikin mutum ya tashi ya tafi gun wanda ma bai kai shi ba ka tashi daga daga ainihin wato kana da ilimi da yafi na wani ka tafi gunsa ko kuna da makarantar da tafi tashi ku tafi gunsa ku koya kamar yadda misali ka tashi daga ABU ka yi digiri a ABU ko sai ka je BK kai masters misali ko mun gani وذكر الخطيب بسنده عن عثمان بن ابي شيبه قال سمعت وكيعا يقول ناجي وكيع yana cewa la yakunu rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu mutum bai zama malami sai ya ji daga wanda ya girme shi mimman huwa dunahu sai ya ji daga na ƙasa da shi mimman huwa mithluhu sai ya ji kuma daga tsararsa wa qala sa'idi sa'idi yake cewa kana wa kana ya'ni al-khadir qad utiya min al-ilmi ma lam yu'ta musa Allah ya bashi ilimin da bai ba musa ba wa in kana musa alaihi salamu a'lama minhu bi aktharil ashya' nan Musa ya fi shi ilimi a jumlace amma shi da wani ilimi keɓantacce wa khususan fil ulumil imaniyyati wal usuliyya musamman ilimin da shafi imani da tauhidi ya annahu min ulil azmi wal mursal alladhina faddalahum Allah ala sa'iril khalq bil ilm wanda Allah ya kifita su akan sauran halittu da ilimi wal amal da kuma da aiki wa ghairi zalika da wani haka falamma jtama'a bihi Musa qala lahu ala wajhi al adabi wal mushawarati wal ikhbari an matlabihi amma da suka haɗu sai Musa ya mishi magana ta nuna girmamawa da neman kamar yana neman shawara cewa ko za ka ba da dama wa kala abu ubaid abu abdullahi al-qurtubi fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-muallima taba'un lil alimi cewa shi dalibi yana bin sawun malami ne wa in tafawat tafawatatil maratib koda darajar ta bambanta wato amma malaminka ka dauka da yana sama da kai koda ka fi shi nasaba ko kuɗi ko shekaru ko menene ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه بين cewa خضر ya fi shi faqad yashuddu anil fadil ma ya'lamuhu al-mafdul wani abu da mai daraja bai sani ba wanda ke kasa da shi na iya sani to da haka ne Allah ya sanar shi da khadiru abinda Musa bai sani ba wal fadlu liman faddalahu Allah falala tana ga wanda Allah ya hibita shi fal khadiru in kana waliyan fa Musa afdalu min idan kadir mun ce wali ne Musa ya fi shi da annahu nabiyyun wa nabiyyu afdalu min alwali wa in kana nabiyyan fa Musa fadluhu bir risala Musa na sama da shi faddalahu bir risala ya fi shi ta hanyar manzanci at-ta'allumu ba'da ri'asa har ila yau muna fahimtar cewa akwai bayani a cikin wannan wannan gaɓoɓi game da cewa mutum ko ya zama babba ko ya zama shugaba ko ya zama kwamishina ko ya zama gwamna ballantana kuma shugaban ƙungiya ko liman ko ladan ko alƙalin musabaka duk wannan bai hana ka cigaba da koyon ilimi duk waɗannan abubuwan a shaidan ne zai sa su tare maka idan ka da ganin cewa kana buƙatar ilimi kuma su dagula maka zuciyarka da wasu wasi akan cewa kai ka kai saboda an baka mukami ko an baka lakaba irin wannan da ake babu a jami'a a ce sunanka dakta sunanka farfesa sunanka darekta sunanka wane ne duk lakuba ne wanda la tugni wa la tanfa min asabil umuri ala kathirin minan nas tamadi fi talab ilmi ba'da tawalli ri'asatin aw mansabin aw sultan ya da gaskiya abin da ke mutane wahala mutum bayan ya samu wani shugabanci ko wata daraja ko wata daukaka ko wani mulki ko wani mukami ya ci gaba da koyon ilimi fal insanu fi tilka dhurufi yashkuru bi annahu akbar min an yajlisa bayna yaday ustadin yata'ab shi mutum a wannan yanayin yakan ji cewa ya girmi zama a gaban malami dukkan mu nan babu wani honorable shi za muke zama akwai fanarabaloli da daktoci da farfesoshi da masana da masu mukamai zarafin rayuwarsu bari bari su zauna a cikin mu ba haka bane yanzu da suna a zauren malamin da ke a unguwarsu ko majalisin tsakanin mazawa da isha na unguwarsu sai wanda Allah ya sani ko da suna son su yi wasu zaruffa sun hana su wasu kuma girman kai ya hana su وقد لا يجد يجد ذلك الشعور آه لكن لكن ظروف الرئاسة وضغوط العمل في الإدارة تحجبه عن العلم بدون إذا ما تشوى جرمان كي يكو غنين إسابني أما ayyukan da ke gabansa na zarafin shugabanci yawan mitin da tafiye-tafiye da zama da kaza da kaza da kuma preja na aiki na administration sa iya hana shi zuwa makarantar وهذا من البلاء الذي يصيب الرؤساء وكبار رجال الدول وصناع القرار ورجال العلم الكبرى wannan yana cikin bala'in da ke samun mashugabanta da mahukunta da masu faɗa aji da sarakuna kai hamma da manyan malamai fala yazalu ahaduhum yab'udu anil ilmi wa tad'afu azimatuhu an talabihi walil ziyad minhu hatta yatma inna fil jahli yatmusa fil jahli wa fi jahlin wa tayyi mutum ba zai gushe ba yana nisanta ilimi kwazan shi da himmarsa tana ƙara ƙasa yana ƙara dilmiya cikin duniya har sai ya dilmiya cikin jahilci da rudewa da sani sai ga dan abin da ya sani ma daga baya diyamanta ya fara ya fara musa abin da da ya ya yarda da shi وقد روى ابن ابي شيبه في المسند والدارمي في سننه والبيهقي في الشعب بسند سيء عن عمر بن الخطاب انه قال tafaqahu qabla an tusawwadu wanda ce ku zama kokari ku fikihu ku iya ilimi kafin a baku shugabanci wa allaqahu al-bukhari fi sahih bukhari ya kawo shi babu isnadi fa qala ibn hazm fi fati zada al-kushmihani fi riwayatihi qala abu abdullah ay al-bukhari wa ba'da an tusawwadu kai har bayan ma kun zama shugabannin koyi ilimi ibn hazm da yazo sharhin wajen yake cewa وإنما أقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا ليبين ألا مفهوم له yana so yana mana cewa wancan maganan ba ta nuna wai iya kafin shugabancin ne kawai a'a har bayan shugabanci saboda mene yace khashiyata an yufama an yafhama ahadu an an an yafhama ahadu min zalika babu wannan daurin anna siyadata mani'atun min at-tafaqquhi kawai ya dauka da gaske shugabanci da hana karatu wa inna ma arada umaru annaha qad takunu sababan lil mani cewa tana iya zaman maka wato musiba ta hana ka karatu ba wai dan ya dace ta hana ka din ba lianar ra'isa qaliyam na uhul kibar girman kai na iya hana ka wal hitisham da kafafa an yajlisa majlisan muta'allimina zama gaban cikin dalibai wali haza kala malikun an aibil qada'i an alqadi idza uzila la yarji'u ila majlisihi allazi kana yata'allamu minhu amma malik yake cewa daga cikin aibin zama alqali ga malami shine bayan an sauke ka ko an kore ka ko an makartaya baka iya dawo majalisin karatu duk wanda ya kansala ko ya ciyama ko ya dan majalisa shikenan kun yi asara shi ko usabe ku bar shi kawai da Allah shafi yake cewa idza tasaddara alhadathu idan mutum ya fara karantawa da kuruciya fatahu ilmun kathir yayi asarar ilmi saboda yadda zama gun malamai wa qad fassarahu abu ubayd fi kitabihi garib alhadith wa qala ma'anahu tafaqahu wa antum sighar ku yi karatu tun kuna da kananan shekaru qabla an tasiru sadatan kaku zama sayyidina fatamna'ukum anafa anil akhdi amman huwa dulakum sai ku dinga jin kyamar koyo a gun na ƙasa da ku fatabqau juhala sai ku wanzu jahilai wa fassarahu shamarun lugawi yace bizawaj tafakkahu qabla an tasudu kafin ku zama mazaji kafin ku yi aure fa innahu idza tazawwaja sara sayyida ahli dan duk wanda ya aure ya zama sayyidi a cikin gidansa wala siyama in wulida lahu musamman in har ya sake ya bari aka mai haihuwa shi yasa al-imamu al-khatib bagdadi Allah ya gafarta mishi yaje a cikin littafin shi na aljami da akhlaqin rawi ya saka kaida yace dalibin ilimi ya tabbatar ya jinkirta aure yadda ka san ana faɗa ma yan boko cewa ba a hada boko da aure to haka al-imam al-khatib ya dauka cewa ba a hada karatun hadisi musamman ba a hada shi da aure yace kuma dole ya sake ya aure to ya shiga uku yace balantana kuma ka bari ka haihu to garin haka kuma yaje shi bai auren ba ma gaba daya Allah ya gafarta mu jama'a wannan gaba tana da hadari kwarai da gaske mu kula da ita sosai a mu cire wa kanmu girman kai mu cire wa kanmu jiji da kai mu gane ilimi ana samun shi ne idan an bibiyi malamai kuma babu ranar daina bibiyar sirrin da ka mutu kawai babu wani lokaci za a ce ne ka sauka ko ka gama ko an yi muku ne suna abin da ake yi convocation da wannan da aka cutar da ɗalibai da an yi sauka an yi hadda a ce an musu bikin sauka sai ya shiga cikin psychology mu cewa da an saukar nan kawai shikenan mun iya kenan sai mu shiga cikin gari mu kama makarantu mu ta musu da malamai mu ta jayayya da jahilai ai ta rigima da mu a masallatai kafa an kada sai mu ba kuma a cikin kwakwalwarku kuma sai kuma ku zo ku fara abin nan tashin tashina a cikin al'umma wanda har ta kai mu ga matakin nan da muke Allah ubangiji ya gafarta mana ya samu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah